الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا العميد daren juma'a kenan ta shi daga watan juma'a da lula shekara ta dubu daya ta biyar ne ta shida to ta biyar ko ta shida ga watan juma'a da lula shekara ta dubu daya dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya watan da ba safani watan yan albashi shekara ta dubu ɗaya a dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi mai albarka na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala mun tsaya darasi na saba'in da biyar za kuma mu tashi darasi na saba'in da shida bani na ɗari uku da arba'in da tara hadisi na ɗari takwas da biyu daidai muna da kowa ubangiji ya mara kusin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu mala yace babu kaulin rajuli nafsi na kalfida babun da zai magana akan faɗin ɗan adam ko faɗin mutum ya ce raina na kalfida banza ne a gare ka ya faɗa haka ga annabi alaihi salatu wasalam حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان kamar wato malamai suka ce shi ne ibn uyayna ke domin Sufyan in aka yi magana a kai wanda suka yi ruwaya daga sayyidina Ali aka ce akwai daga wato Ali bin Zaid bin Jada'an to sai aka ce guda biyu ne to wannan magana da ake suna kafa suna kawo akan magana cewa shi wannan Sufyan din Sufyan bin Uyayna ana bin Judan kana sami su ana bin Malik ya kudu yace na ji ana san Malik Allah ya tsara masa yadda yana cewa kana Abu Talha Abu Talha ya kasance a wajen ruwa ya ce akai وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد مجوز اي واتو ابو طلحه Allah ya kara masa da ya kasance a gaban Annabi alaihi salatu wassalam a gaban Annabi alaihi salatu wassalam a yakin Uhud tare da shi akwai wato ya sanya garkuwa shine Ashur ya sa garkuwa a gaban sa wanda za ta ba shi kariya to shi ne yake ce mana a nan kana abu talha ya jiku bai na idai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu talha ya kasance yana gurbana yana durkusawa a gaban annabi alaihi salatu wasallam wannan ayar ta cikin maryam wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya yake summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya ko jusiya a wata kira'a an gane ku shine suna gurfani akan gwiwa ne da da ba wuce yake ba tura yake cewa ne da to shine wato jisiya suna gurfani to shi Abu Talha ya gurfana a gaban Annabi alaihi salatu wassalam wa yansuru kinaratahu yana zaro kibiyoyin da kibautinsa ويقول لنا فيها وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء wato fuska ta taranto kariya ga fuskar ka ya ma'aikin Allah shine alwika an gane ko yawa fuska ta taranto kariya gare ka ya ma'aikin Allah wa nafsi li nafsika alfida sannan kuma raina ya zamto fansa gare ka ya ma'aikin Allah idan fansa ranka wato da taba annabi gwara su a kake su aka zaɓa annabi alaihi salatu wassalam suke wannan hadisi duk da cewa wato sun ce ibn judatin sa'id ne bai ganta ba saboda shi wannan ibnu juda'an din da ya fito a ciki ibnu juda'an sun ba حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن ابي ذر ابو ذر بن جباري كده قال ان لك النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع منذ كلا دا من الله ثبت على غريبي ya tinkari ya tafi yana mai tinkarar bakiya wannan hadisin wanda suka saurari karatun mu na lulu wani manzan za ku ga kusan irin sa a wata ruwaya ta kai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan annabi ya kasance yana tafiya shi kai ba kowa a tare da shi yace fa zanantu annahu yasrau an yamshi ma'ahu ahad abu dar yace je ne tsammanin ne tsammanin yana kin wani ya raka shi ne وجعلت أمشي في ظل القمر يتي القبر واتو إنوار فرمتا لا ألتفت ولا حديث من بيه أتكلم لؤلؤ والمرجان لا ألتفت ولا رواية كنان كما قبلا أما أنا كوكا ديزو يتي نحو البقيعة النبي ياتي كار البقيعة وانطلقت أتلوه كيف تكون أبو سعبايا إنجي أبو ذر للكفاية فانتفت فرعاني جاء النبي يوي ويوزي جديد shi za a ji a karatun mun za ku tuna muka ce a kujujiyar annabi yana gani ta baya a Allah kaga anan sai aka yi da waiwayo da mai yawa saboda haka a kujujiyar a Allah ne ba ko ina farhani sai ya ganni fa kana ji ce ya abaka annabi yace ya kai abuda fa kuntu labbaika ya rasulullahi wa ta'ala amsawarka da farin cikin ka ya ma'aikin Allah wa na fida'u mahallu kai yace ni ne zan zama fansa gare ka shine ma Allah ya yi fa kana ji Allah ya ce innal muqtirina hakika umul muqilluna yawmal qiyama hakika masu kuɗi ai muqtirina mala masu yawan dukiya ranar alkiyama umul muqilluna sawaban shine masu karancin lada ranar alkiyama in ba su ba Allah da dukiyar wake amma idan mai kuɗi yawa Allah da dukiyarsa zahaban da har alin da zuru bil ujur rai kuma ga wata ba kana ji kana gani da wani zai zo ya ka ce ku ta anan mata a kuma ga wata ba in zero za ta yi nan tun baka ci ba tan ma ba za ka ci ba shi kuma ya ta anan ya ta wanda Allah ya ba shi dukiya ya ba Allah da ita kamar yau da ake gaya mana eh wani yake gaya mun ba zan faɗa da rai wani a manyan malaman da ya bayani ya biya bukari satin nan sai bayani akan infai cewa ya kamata masu kuɗi su rika taimakawa da agazawa al'umma a matsalaka na cikin bukata wani da kuɗi kawai bayan an yi da karatun ya same shi ke zai turo da shinkafa a raba ya turo zai ne turo da shinkafa guda dubu ɗaya ɗari biyu a raba shi wanda muke magana cewa ya an baki baki aka yi za yake min wannan zance abin da ya zama wani faɗa a jirgin shi ba kar wasu ta fi tila je ce ni na turo saboda haka wannan shi ne kaga irin wannan ake bukata kaga wanda ya wannan yanzu kuma da muka lissafa da su ke magana da shi ba Allah na ce kaga fa kuɗin suka lissafa ku bai kawo 1.5 gaba ɗaya kuɗin da ya kai na shinkafa in ka lissafa bai fa haka ba saboda irin ƙananan buhun nan ne ƙaramin buhu ɗan ƙaramin buhu bai fi 1.5 ba amma ka duba ka gani mutum dubu ɗaya da wani abu ya fara samu dalilin wannan ake Allah ya sake aljanna to irin wannan abubuwan ya kamata masu hannu da jini su fahimta da kyau su gane cewa wato yin irin wanda yakan janyo Allah madaukakin sarki ya kula ka da wuri isa cewa wa atuhu min mali lahi alladhi ataku ku ba su daga dukiyar da ni na ba ku ba waye ka ni tara ba ni na ba ni na ba ni na ba ku ta to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to sai ce illa man kana hakaza wa hakaza fi haqqi kaga masu kudi shine masu mafiya karancin lada ranar alkiyama amma banda wanda kana bi ma'ana fa'ala hakaza wa hakaza wanda yayi haka yayi haka sai annabi ya kudanta da hannunsa ya rika bayarwa kenan an gane ko sai wanda ya rika bayarwa to shi kai ne ba zai zo da yana da wannan cikin nadamar ba shine shi yake cikin hakkin Allah kullu zai nace Allahu wa rasuluhu lalle kuwa kullu zai nace Allahu wa rasuluhu a'lam lallai Allah da manzansa shi ne mafiya sani fa kana haka za talata yace Allah wa rasulu wa alam fa kana haka za talata sai dai bada haka ta uku ya maimaita wato innal muqbilina hum al-muqilluna yawm al-qiyamati illa man qala haka za wa haka za fi haqqi to da haka sai shi ko wanda annabi ya faɗa haka da uku ne amma sai ruwa ya samu da lulu da warware ma iskalin kuma da Abu Dawud ne ya rawaito ثم عرض لنا أحدا sannan wato sai bujiro mana da uhudu wato sai ya tinkari uhudu ko yake kallon dutsen uhudu fa kana jiki ya abaza ya kai abuja ko ya bujirar da mu zuwa ga dutsen uhudu zai ce fa kulli ya labbaika wa rasulullahi wa ta'ala amsa wanka da farin cikin ta ya ma'aikin Allah wa ana fidahu sai ce ni zan zama fanka gare ka ba an bijani in ji abu zan da ke fara wani fida a kwanan ne ke bayan saurin ya allah wa kudan da ali muhammadin zaba wani tsari a wannan ruwa ya zama ita a lulu cewa ban ba zan yi farin ciki ba a ce wato iyalan muhammad suna da kwatankwacin dutsen koli na zinari fahim ke inda hun dinaru a ce wato a yammata suna da zinari guda daya a ce kamar da ni da goron dutse guda arba'in haka za ku kwatanta da dutsen hudu guda arba'in a ce gaba ɗaya ko ya da alaƙa a ce gaba ɗaya su abin ma da jikon ko dala wanda za ka fi gane wa bari mu gane shi dala abin ma da shi naira ko dala iya jale da goron dutse kawai sau ɗaya wanda duk wanda ya taɓa ganin dutsen hudu ya san saboda girman sa ba wasu ya suke tafiya yi dan kana masallacin annabi alaihi salatu wasalam ko kai da kai haka sai ka ganci kamar gashi za ka taɓa kuma tafiya ne ta kilomita a huta da gurin da yake to sai na taɓa jin wani muna sai a masallaci ne da cewa wai tafiya yake sai na jito to ba shi kenan mutum da tafi ne ba karatu na ji ba a gurin sa shi ya je makan da yawa sai sai ce wai tafiya ai tafiya yake eh wani matsowa yake zuwa ya to saboda haka wannan shi ne to zai ce sai ce ba zan yi farin ciki ba sai mukayyan ba muna da yawan wannan dukiyar da zinari ka ji da ba abu da yana take da wannan hadisi ko domin kun ga shi ne wanda yake dukkan akai ma Allah ya kaji albashi kan ka fara da albashi to ka ba ka ta hawa da ya zo yau alatin da zuwa a fito da shi ka zo ka yi bukata sauran karaba haka akidar abu da shi shi za ka wani zaɓen su ka gaba da wannan karatun naka ba ba mai dadi da karshe ka tara ya goma da shi ka kai ya fita saboda wara'un zartsan tsiri shi yana ganin kwana da kuɗi a akawun ko a gida ka kama wa Allah kawai kana yin wannan ka akwai yanzu ba zai da wannan karatu kuma ta yaya za a yi kuɗi ya kai da zaɓin zakka sai shekara ba tsakani da Allah ko ta kai a ta yi haula alaihi da haulu a ce ne kana ta zago miliyan ɗaya da da wato kaza ɗin ko miliyan biyu sannan za ka fita zakka to yau ko ba ka tara ya za a fita zakka ta bayan ka ce dago su karɓe haka ce muka biya a jiki da kuko cewa abokan dada ko wani da yana cewa dago muka rike ko na na ta amadu muka nan sai muna yin dago a sai da muka tara kuɗin zakka. Saboda Allah ya ce a fi mu salata wa azu zakata. suka ce sai mun fitar ba ne mutum to saboda haka to sai yake cewa ba zan so a ce iyalan annabi Muhammad suna da wadan kudin dinari guda ɗaya wace yamma ta dace aw kana misala ko kuma cewa ai kwadan kudin haka sun ma araba lana wadi sannan sai gudanar da mu zuwa ga wani wadi haka ce wadi shine hanyar da ta raba tsakanin manyan zuwa shine wadi to a haka ya rubuta na ku bastan tala ko yawa sannan sai matsa gaba ai ka kaddama rubuci ne bastan tala eh matsa gaba ai bai da ali ai ka kaddama ru eh matsa gaban su annabi alaihi salatu wassalam sai matsa to me ba ru fazanantu anna lahu haja abu zan yace sai ne tsammanin da naga yayi gaba sai na dauka ai wata bukata ce ta sai matsa gaba ya rabu da ni yace fajalastu ala kabirin sai na zauna a kan kabir gaba kabir gefe gaba kenan ai taraf tarafun min min nahiyatin min al-rawahi dai wato dai na mata gefe in gefe wa abda alayya dai dan jinki ya jinkirta gabani na kana dai ce baka kito alayhi bayan na mata ne kuma wa abda alayya dai dan yi jinkiri bai zo ba shine wa abda alayya sai jinkiri bai zo ba kana ce baka kito alayhi sai na jiye masa tsoro in za a buta tunda kuna gaba da babban mutum misali ka ga yan jiro jiro ya yi gaban ka dai daga zuci kuma ba ka jin kuma ya dole ka tsorata ballan jira annabi alaihi salatu wasalam sai ya ji jiro ya ce ba kaji to alaihi jira da kaji ya masa tsoron ko wani abu ne ya faru tun ba ya ce ka annahu yunaji rajulan sai na jiro shi kamar yana gani da wani sai ya kaji murya kamar ganawa suke da wani ya abu da ribari yace sun makara da ilayya wa'adahu a yace ina jiwo sautin annabi kuma sai naga ya fito shi kadai fa kullu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah man rajulun ladhi kunta tunadi wanda mutum ne kake gani da shi waye kake gani da shi fa kana ce ki auta ne a turu ko kuma wanda mutum na jiwo muryarsa banda daka kullu na wato sai nace eh wato gani yake gane da yake fa innahu jibril yace muryar wanda ka jiwo muna gani da shi jibril ne a dani ya zo min ne ba bai kare ni annahu ban ba ta ne umma sai mu alƙi da cewa duk wanda ya mutu daga cikin al'umma ta la yushriku billahi shay'a baya hada tarayya da Allah da kowa baya jirka ina yin ba da wannan shawara musamman ga Allah duk inda aka ce ba ka na shirka ne ko sabani malamai suke a kan karfe ba ruwanka da shi saboda matsalar shirka in ka mutu kana yi mutum ya mutu yana ba religion ba buriyanci ba buriyanci ba nozuri a wuta da nan ɗan jiri zai jira ka ga ya fita hatta ya rijar jama'a da bisan ne ya yi domin za ka yi abin ka da wannan abu kawai wani wani wani ya ce kaza shirka ne wani ya ce kaza ba shirka ba ne cutar ka yi domin baya cikin arkanin bisila ba ruwan ka da shi kawai bai sa a fara an fahimta ko yawwa domin shirka babu zancen buriyanci a wuta wallahi babu duk ikon ake cikewa ba ku dawo ba in mutanen duniya za ka ji ma sallah su ne ma ma gafara Allah zai kula da ka ga dai abin da annabi ya faɗa ke nan da za a tsaya a kan ka mutane a cikin wanda ba su cika da Allah ba su a gare su nemi gafara a kan gawarka Allah yake zai ba su ke kaya Isa ake so ka yi abokai abu ɗaliban shi da yawa wanda da ya ji mutuwar ka zai ajiye komai ya tafi da ra'ila yana da kyau wannan sosai mutum ya yi wa to sai yake da kan aljanna wanda ya mutu baya wa Allah shirka da komai zai shiga aljanna kullu sai nace Na'am, kullu sai nace wa in zana wa in saraka koda yayi zina koda yayi sata ba fa koda yana zina ba ya taba zina kuma yayi sata yayi zina yayi zata wa in zana wa in saraka ko da yayi zina kuma yayi zata annabi alayhi salatu wasalam yake wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi zata saboda ita zina in dai mutum ba al'ada ta wuce ko ko zata ya riga ta huda ji yana rayi to za ko wani tsautsayi ne ma zai jaji ina yau ba da wannan misali cewa da gabidiya da bani gaba ɗayan su mutanen kirki ne tsautsayin yi sa suka yi zira. To so ake wanda tsautsayin ya sa ya fara to ya koma ya wa Allah to wajen nasuwa kar ka ɗauka Allah bai taɓa ya ba. Amma ina ƙara faɗar wannan duk matakin da Allah ya sa ya tafi kare ya je ya hau igiya ya duru a kasar da ba wanda ya zanji musamman wanda ya aku ya je dawo da yi na bako wannan abu zai ke daga hannu da shi ya wasu ne ga Allah ya ubangiji da ya yi da nema lokacin da ina da dama da kuri da kaya mu libra ya ubangiji dan wannan abin da dai Allah ka biya mu bukata wallahi zai biya ba saboda abu ne da ya kamata kai da wasu ne saboda in mutum ya je wannan gurin ba ya samu kai ba kawai za ka rika jin cewa ba wanda bai ga kan ma kai kiyar ba zai ba to wanda ya je irin wannan gurin ya da lafiya dau ya kamata ya gode wa Allah kuma ya rika tawassuli da wannan irin wannan lokaci ya ubangiji dan biyayya da ne ba musamman biyayyar Allah ce ta kai ba tsoron HIV ba ka gane wannan tsoron HIV ba lada ba da amma idan tsoron Allah ne cewa Allah da yake inugu shine a kanu wannan ne za ka yi to kai tawakkuli haka yake da kyau yawa to shi ne wa in zara ya taba yin zira yanzu ya gane wani da ya jaji sai ya tuba Allah zai karbi tuban da Allah ba mutum bane yau kuma ba mutum da yake karɓar tuba Allah ne yana kuma zan mai tuba zuwa gari an gane ko yawa kana na sai da abubuwan ya jira kun ga shi mutum ne ya sarfi yana ganin mutum ne ya jira kai ka kake ke jira sai Allah ya ce wa in zana wa in zara wata ruwaya sai da ya mai mai ta uku yace ya rasulullah yana jinjina abu ko ya yi zina ba ko ko wa in yajihi wa in yasrik ba a wa in zana wa in saraka ko da ya taba zina kuma ya taba sata annabi yace wa in zana wa in saraka na abin da ake magana akan wato rajul mazalim wajen tuba idan mutum ya saci kayan mutane eh duba abin da aka ce idan zai yi yanzu ka rasul mazali idan ko babu abin ya mula ya yake kyawun duba Allah ne zai biya da ma su a gurin su hakkin jiranan za a biya amma Allah ne zai biya an gane yawa ya yi tabbatar da zuwa ba kaya ba kaza ba kaza ji ya tafi da su to da Allah zai biya na to wannan shine to wannan hadisin bayan bukari kamar yadda muka faɗa akwai ire-iren sa a cikin bukari da musulun bambanci kawai lafazi amma ba na iri da yin ka duba dubu wani wajen ko bukari ko musulun za ka gani sannan bala ibn abi sai ba ya fita a cikin al-musannaf shi ma wannan hadisi babi na ɗari uku da hamsin babu kaulin rajulin bidaka abi wa ummi har bayani ne a kawai babu da yake magana akan faɗin mutum cewa idan ka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama banza gare ka an gane yawwa Yadda yake haddasana Kabisa, kala haddasana Sufiyan, an sa bin Ibrahim kala, haddasani Abdullahi bin Shaddad, Abdullahi ibn Shaddad, ibn Usama kenan Allahi. Ba na yadda yana cikin manyan tabi'ai. kuma malami ne muhaddisi sannan kuma mutum ne bakihi ma'abucin wara'u sannan kakansa wato Usama din yana man lakabi da alhadi saboda mutum ne wato ma'abucin da'awa an gane yawa sannan kuma bayan nan abu da ya ga samar a alhadi shine idan mutum ya mata a hanya sai zo kunna mu fitila ko ya kunna mu wuta ya ce nan za ta bi neman alama cewa an kabu nan hankan an gani isa yake ce ma alhaji bi annahu kana yusidu nara liman yasluku tariqa eh wasu kuma kace a da a wanda yake nan kana kan hanya wanda baya kan hanya da ni ai yana duhu in ya zo nuna ma hanyar aski isa yake ce masa alhaji ko wanne zai dauka ya rasu ne a shekara ta 81 bayan hijira eh na to shi ne yake cewa kana samitu aliyan radiyallahu anhu yaqul la ji sai na Allah ya kara masa da yana cewa ba aitu nabiy sallallahu alaihi wa sallam yabdi rajulan ba'da sa'id ban taba jin annabi alaihi salatu wa salam yana yi wa wato wani annabi yake bida ka abi wa ummi da kansa ba yace mahaifina da mahaifiya da zama fanta a gare ka sai da annabi ya taba ji annabi ya ga ya wani gwamma ta cikin ajiya dan a wajen ruwaya ba cewa ruwaya tirmidhi cewa jama'a abawi eh sai da haka iyayen guda biyu uwa da uba da gida biyu ka iya kai wannan ya ce iya wannan kawai ya ce ki balala shine ya bi rajulan ba'da sa'a samitu hu yaqu yace a yakin uhud na ji annabi yana gaya wa sa gida biyu ka gida to a irbi idan ka abi wa ummi eh ka je ba an ga kibau harka kibiyar mahaifiya da mahaifiya za su zama banza gare ka. Wannan hadisin shi ma bayan Bukari musannab ya fitar da shi a cikin musannab na ta ibn Abi Shayba aka Muslim a cikin Sahih aka Tirmidhi a Sunan aka Imam Ahmad a cikin Muslim duk sun fitar da wannan hadisi. Mu je gaba. Hadisi na ɗari takwas da biyar. حدثنا علي بن الحسن علي بن الحسن an gane ibn shaqiq abdurrahman al-marwazi ke ali bin hasan bin al-marwazi imam ahmad yana cewa babu ne bi dangane da abin da ya shafi wato ruwaya sannan mutum ne wanda aka ce a cikin littattafan da ibn mubarak ya rubuta ba wanda ya ji ji sanin wannan hadisar da na haife shi a lokacin da aka ji abu musulmin haulani shekara da aka ji shekara ta ɗari da talatin da bakwai kenan sannan ya rasu kuma shekara ta ɗari biyu da sha uku ya yi tsawon kwana kenan a rayuwarsa an kawo ta gani za ka yi shekara kusan saba'in a duniya sai ko da yake tun ma saba'in da takwas ya shekara saba'in da takwas an kwashe ciki za ka zaka dari biyu da sha uku a kwashe dari da talatin da bakwai ya shekara saba'in da takwas a duniya. To shi ne yake cewa قال أخبرنا الأب حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بريدة بن الحجرة أبو موسى الأشعري يتي النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ إلى المسجد لدعاء مسلاتي وأبو موسى يقرأ a lokacin da ya ji abu musa al'ashari yana karatu ya wasu nan sa abu musa al'ashari sunan da na gaskiya eh abdullahi bin kai barakallahu abdullahi bin kai sai ya ji shi yana ta irin tilawa fada da ya ce man haka sai annabi ya ce waye wannan kuma irin ka ji murya wani na karatu din nan ka ce waye wannan haka man haza waye wannan ba kullu zai na jihar buraida wato sai yace ni ne buraida ja'altu bidaka na sanya wato bidaka aqulu ai laysa bi bidaka abi wa ummi yace a cikin ruwayar babu maganar wato bidaka abi wa ummi na sanya bidaka na sanya fansata gare ta kada sai ce kada wa fiya hada bi jumara sai annabi yake da shi boye da bin yake kai hakika an bawa wannan ko fiya hada bi jumara an bawa wannan wajen daɗin murya shi ne bi jumara kaga bi jumara ai tarewa ke ko amma ana nufin wato a sautul hasan hakika an ba shi daɗin murya bin mazamiri ali da'ud daga irin daɗin muryar ƴaƴan annabi Dawud alaihi salatu wassalam to da annabi Dawud yana cewa hakan da yana karatu sun kai mara saurara Aulin da ban tika sai ne ko yawa kaga Allah ba ku sai dambi ya sanar da annabi Sulaiman wato kuricin sun tsaye gaba ɗaya to annabi Dawud aka ce yana karatu sun tsaye ke kewaye saboda muryarsa yana karanta zaburarsa. To shi ne sarara da ba mun sani cewa annabi da ya ji abubuwan talaka yi a wata ruwayar kun karanta a riyadu salihin cewa wato waye na ciki yana karatu annabi ya ce ni ne ya ce na kada kuce yi da mijimara in majalili ali da wa. Ya ce hakika an baka daɗin murya irin na annabi ɗayan annabi Dawud alaihi salatu wasalam. Sai annabi ya samu abu abubuwan talaka ya ce wato wato da na san kana ji na la abatu la tashira da na kuma kara rera ma karatun dan ka gida din haka abu mutala ke riya shi ne amanan malamai suke magana a kan riya cewa to kaga idan bayan ka yi abu wani ya faɗa kuma ka ji daɗi to bayan sunan ka riya ba amma idan kafin ka yi ko kana yi ya gani sai ka gyara dan shi to shi ne riya kawai abin da ake so in yaba da da kai ba ta ba aiki sai ka yi addu'a irin wanda sai na baka yi ce wanda muka biya a baya Allahumma billi ma la ya'lamu wa ja'alni khairan mimma yaqulu ko a tsayuwa wa ja'alni khairan mimma yaqulu
na wannan da yake mana haza yake kun ana ana ajibu raida to ai tambaya ne shi ake tambaya da aka ce waye wannan kamar yanzu ka zo wanda kake tambaya daban kuma wanda yake tsammanin shi ka tambaya ka gane in sai waye wannan ne bi da in gaya wa malam murtala waye wannan shi kuma da kai nace sai ke murtala ne bayan kuma ba shi yake karatu ba sai ya biyo mata zance saboda haka sai ce ana buraida ya dauka da shi shi ta ai kaga da shi ka kalli kalmar ka do o iya hada yace wancan da kake gani an ba shi murya ba kai ba ba ka do o ta ba ko iya hada mizmar min mazahiri ali dawud babu kaulin rajuli ya budayya babu da yake magana akan fadin mutum ya zo yace ya kai dana liman abu lam yudin fil islam kaga ya wanda ba ma ibn da zama bai ba shi musulunci ma ibn bai ba shi musulunci ba kuma ka ga ba wannan kalma hadisi na 806 حدثنا ابي بن ابن الحكم ذكر ابن الحكم ابن حديث كان ثقه ne صدوق sosai kamar da suke faɗa duk da isnadin zamu ji yana da rauni mun je jiya قال إذا حدثنا معبود بن معرز الكوفي معبود بن معرز الكوفي نعم قال إذا حدثنا سعد بن حكيم عن أبي عن جده قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتي وترانا نادي يقول سيدنا عمر الله يقارى مسيدا فجعل يقول يا بني يا بني يتي جير أتوى يا كيتن أنا يا كيتن أنا إلى ما أرجع wannan hadisin ibnu abi dawud ya fitar a musnad haka nan wato Ima Bukhari ya kawo shi a nan kamar yadda muka Alaku, abuwa ne daidai ne. Wata ne kuli ya kuna abin ko yana ce zai rika cewa an jadi kana a kai su Umar bin Khattabi fa ja ne kuli ya kuna abin ya kai dan kana sun mata alani. Ke tambaye ni yi mu tambaya banda tafki lahu sai na jingiri zuwa gare shi misali cewa kai dan waye dan gidan waye kan je ce dan gidan umar ne shi ne banda tafki lahu sai na jingina kai na zuwa ga wa shi dai na umar to dai na umar na jin haka ba a raba anna abi lam yudrik al-islam kawai sai ya gane cewa lallai ma jina bai gode shi musulunci ba inda yana jin nauyin ma ya jingina babansa da gari shi domin shi musulmi an gane shi wanda yake magana da shi da zai na wani shi dan gidan waye ke ji shi dan gidan Umar ne domin shi ne khalifa a wannan lokacin shi kuma baya zai kuɗi mahaifinsa domin mahaifinsa bai musulunci bai riski musulunci bai musulunci ba Baje ala ya kudi ya gune ya gune shi zai na wani shi to ya kana ya kai kana ya yi ya karɓa ɗan nasa shi ne wanda ke yi حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا جرير بن حازم عن سليم العلوي ابن قيس البصري كده ko sali a wajen ruwayar haka amma duk da sun ce wato kuskure ne ba wannan salim ne sunansa an gane kamar yadda suka kawo a wajen suka kare ce samitu anas ya kulu na ji anas dan malik yana cewa ka kuntu khadiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance mai wa annabi ali sallallahu alaihi wasallam hidima ko za a yi ban mamaki wanda yake karya ta anan da cewa ba shi ba yi shi ba duka sabon da aka yi su sabon da aka yi aka zo yi tsawon rayuwa ba ta hali sai da ya karya ta cewa anan karya ne annabi bai san anan sai wani wanda ya jibe ya kuka ya so ni ma Allah wannan abin ya kan bani mamaki cewa duk wannan kurun da aka yi idan kana tsinke zabi zuwa ga sai na cewa kana son sai na me za ne da alwi ta kare ta ana zuwa idan gano yana kilafa sai na abubakar yazo ya gama kilafarsa shekara biyu da watanni sai kariya ta sai na mu sai na an tsammani ba bai ce babu shi ba sai na abubakar yazo bai ce babu shi ba Usman Ali duk wa'annan kula ba aura shi dai ba sai babu ana zuwa ba sai kuma ƙarya yake wa daidai. To zama da haka yake kun tufa jiman din Nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance in ne wa Annabi alaihi salatu wasallam hidima Ali yake fa kuntu azkuru bi gairi istizani na kasance ina shiga gurin Annabi alaihi salatu wasallam bi gairi istizani ba tare da neman izini ba ba ji ji yau wata rana kawai sai na zo fa kana sai na ce fa kana sai Annabi yake fa mu ta ce nan ta ce zai kama an da yaro ne yake kai dana da yaro mallu dai ko yaro ne yake kama an da ka kai a inda kake ya kai dana shine kama an da da ya inda kake a wata ruwaya cewa ya bi da abinci ya kai dan mahaifinsa da ya ana fa innahu qad hadatha ba'da ka amru hakika wani al'amari ya faru bayan baka bayan baka nan wani al'amari ya faru sai ce la tadkhulanna illa bi idin da yau wajen ruwayan la tadkhulanna alayya kar ka tsara shigowa gurin da nake illa bi idin sai bi idin kun gane ai ko yawa wannan hadisin ma na ji taurawa sun muka sun ce kariya ne ba Allah ya tsoro to sai ce hadisi na ɗari takwas da takwas حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن ابن ابي كعكع عن ابي ان ابا سعيد الخدري قال له يا بني ابو سعيد الخدري يا سيدي يا كي انا قال له شيء نعم wayi ne na cewa ka dage yau kada wanda ya kare shiga da ayat cikin suratul azab shi ne ayin da ya ruwa da sun fi bukari ba sai ba da sifani sosai ta buɗe shi wa'ayi da cikin suratul azab ayatul istiqra ayan shiga gida da neman izini ita babi na ɗari uku da hamsin da biyu babu la yaqul kadi tatlafi babu da yake magana akan ladabin magana kada mutum ya ce raina ya munana kamar yadda bawu yake cewa raina ya ɓaci raina ya ɓaci ai ɓacin rai ne janyo min kaza kaza to shi ne zai kawo ma anan cewa saboda ko da yake mu je gaba za mu je حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ابن عيينة كده لو في سفيان الثوري ne kawai zai shiru amma ibn uyayna ne ya yi bayani an hijab an abi an aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi kira da mutum Allah ya tabbata a gare shi yace la yaqulanna ahadukum kada da yanku ya rika cewa hadi tasna bare ga ya munana walakin yaqul laki tasna kawai abin da ake so ya rika faɗa ya rika faɗa wannan kalmar wato a'am wato wato an ba kad nafsi na shiga kunci shine laki kad nafsi ina jin ba daɗi saboda shi laraba suna cewa laki kad nafsi ai ba kad wa huwa ajwar suka ce ni annan nafsa tafiqu min al-amr domin rai yana iya samun kunci daga wani abu na al'amari ko ka ji kawai ka shiga wani kunci na rayuwa haka suka ce gwara ka faɗi wannan maimakon ka ce ka zai tafiya duk da cewa ba hausa ya saba da shi ne tsada more wannan ai tsada more ce ko tsada more ne to ya danganta da yadda karki jimuwa a al'ada ta mu wanda ya gumu ni wanda ya gumu ni shi ne ba za a yi ba kawai shi ke yawwa kawai ta zuwa gurin balarabe idan hadisan nan sun kalmar mu haka za mu fassara ta amma wata kila ke a gurin bahaushe ɗauka rai a ga ba ce ba ce rai ko kunci wanne ne ku nauyi to me saukin za ka ɗauka ba sai ka ɗauki na ba amma nan gaba muna kunci ana ɗaukar kamar wata ɗabi'a ce ta mutum amma ba zai kuma wani abu a kai ba nan ne kalam yawa wace aiki ne ba ta mara ba ta mara sai aiki da ake ko to idan ta fi sauki ba komai su za mu je ba
in ko ma da ɗabi'a ce ta rai ya ya kuma ko ya ya kuka yi zaɓa ne kuka yi zaɓa kunci da rayuwa ke nan Yau ba kuncin rayuwa, kuncin rashi. Eh, kuncin rai ba kuncin rayuwa. Ina magana da ni ba ne, saboda ba mu tantancewa da akwai malaman hausa sosai, shi su tantance mana, amma wanda ya fi sauƙi shi ne muke so kawai kai an an amfani da shi. Wanda ya fi sauƙi shi ne magana da muke. حدثنا عبد الله قال حدثني الليل قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن ابي امامه الباهلي Eh, wannan abi umama din ba surin bin abdullah ba ba ba ne bane an abi umama wanne daban ibnu sa'ad da jinin ibnu sanai wanda shi wannan sunan sa azad an haife shi zamanin annabi alaihi salatu wasalam shi wannan abu umama din. amma sunan sa azad sannan um, a shekara ta ɗari biyu ya wasu ya sannan mahaifinsa ta ibnu sanai biya kokin da annabi ya yi gaba ɗaya zurfi a kai ta ne ibn hunay in ban manta ba shi ne ma wanda ya hadisin kan mun baka ko da annabi ya ce Allah ba rasta shi da rabiya lokacin da wato ya ga wani ogo ko jiya ga gani yana wanka ne sai ce da Allah ya ba shi kan fara na kun baka gaskiya ne al'ayyu haqqu eh shi da amma da kan fada yake an go fada sai irin kaje katan je guri kana wanka din nan ka dago sai a jikin ka sai kawai ya hau zazzafi ya hau mai gyara suna da mai jiya ce bayi sun kama mutum misali iya ku sun kama shi ne da aka ja ga ya annabi annabi ya ce Allah ba ranka ita ya rasulullah kawai cewa ne ba cikin da yake ya annabi ya ce me yasa ba kake cewa Allah ba kike ba wuce haka amma ki kyawa doguwa haka sai fara sai a ce ki bar Allah ko shi ne daga cikin illolin da ake gudu kenan wato ko dai saka hoton yara ko kuma saka hoton matar da za ka aura banda haramcin da kai da yawa na gaya wani muna da sauna da shi nake banda abin da kai na haramun nake idan wani yanzu ya zo mai sabon maka ya kallo hoton da kai da kai da budurwar ka dan ba ba ta ka mutu a kuri wani in kai wa zai muku ba shi auren ba zai da ba na rantsa da Allah zai da implication kenan na kuri wani banda rigantaka da zaka ka ruko da taruko ka ba ba da zarafi an yi shi ga sannan kuma ka zo gaba ɗaya an zanta kamanni an koma ka gaskiya wannan fentin da ake ba an shiga ba wato ba karamin da dilisi karshen da dilisi ke wallahi tallahi karshen da dilisi saboda ko an kure mun taɓa gaisa da wuta Allah ban gane ta ba gaba ɗaya yanzu yadda yadda ka san da annabi yake mun kake na bare da Allah ai kana ne wani cikakken da dalili ko ka nemi wannan saboda aka yi mutu wannan dalili ko kai aka yi wa yanzu za ka yi ce ba za ka gani ba ba za ka gane ka ba Allah to kaga bayan wannan sai da yake implication din shine idan wani ya gani yanzu ya muku baki sai ga auren ba zai da shi wallahi sai ga sai karanta me ya faru za a ce wata uku aure ya mutu ai da wallahi wata uku a wurin da wanda akwai wanda na gani idan canza kawai namiji yadda ya sa a ba Allah wata zo wata zo za ta yi program a idan canza ɗin a hotel aka ajiye su sarfa baya amma Allah Allah a wurin wata zo to mutane ne ba ta gane irin cewa in za ka yi aure albarkar Allah ake nema saboda duk wani abokan ka da zai ma su to kuma ne kan turuwa za a yi daga dala za a turo ka a kai keke ba kuma a dala ka ji ka bai da za a kai ka biyo ke ka jira za a kuɗo ka ka je ka san in ma su ke tsaye za ka kai ka biyo in ka zaune za ka in ka ga dama ku ci da baki ko da ka oho to wannan shi ne abin da ya kamata wato a ke a yi an fahimta da kyau ko a lura kuma da kyau idan ana zuwa Allah maka cikin sarki ya shiga lamari to kana kokari to shi ne yace la yakunan ahadukum mun biya nan ina gaba da muke kana Muhammad Muhammad yace asnada huwa aki aki ya kawo shi da isnadin ina asnada hu an juhuri kenan da Imam Juhuri ya kawo shi da isnadin Suleiman ibn Mihran kenan ko babu kunyatu abul hasan babu da yake magana mutum ya sanya wa kansa alkunya a ce ya sunan ke ce suna na abul hasan abul hasan kaga idan alkunya ana yin ta da sifa misali kamar a ce abul fadail ko abul ma'ali sannan ana yin ta da nisba wata ya ce kamar abu salama ta nisba kenan zuwa ga 'ya'yanka ko ɗanka eh sannan ana iya yi kuma ga abin da ka tsallaka ne na uku kenan shine kamar Abu Huraira ko Abu Tura ake biya sai na haji duk wannan ana iya yin alkunya ne an gane yawa to shine yake man su hadathana Ahmad bin Yaqub قال حدثنا يزيد ابن المكدام ابن شريح ابن هاني العارفي عن أبي المكدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه يا إنت wato suka tafi a matsayin baki gurin annabi alaihi salatu wasalam shi da alwafi shi ne ayin wani wato taron mutane yayin da suka tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam shi da mutanen sa fatani a wurin mun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yukannawnahu bi abil asr sai annabi ya biyo su mutanen sa suna cewa abul asr annabi ya biyo suna da yawa fada annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi alaihi salatu wasalam ya kirawo shi ya ce kaga inna allaha huwa al-hakim ka sani cewa Allah ba shi ne wato al'aka mai hukunci domin minu bidayatul hukmi wa ilayhi nihayati da gurin Allah hukunci yake kuma karshen hukunci gurin Allah zai koma sai ga ya mar kuma kaga lara da li hukmillah ko ba wanda yake jiya da hukuncin Allah a hukuncin sarki yawwa saboda haka a idan ana gaya wani zai ba da wato wani sako da ba sai a sa wani wani wa'ani cewa ka dangana wa abul hakam zuwa ga ɗan adam to sai yake wa ilai da hukum bari ba tukan nai ta bi abul hakam sai yake to wai ba wanda ya za a ke ce ma abul hakam kai da sai da bi sai za a ke ma alkunya da abul hakam kana na nan ne ko sai ya walakin qumin idan salahu fi shay'in qawmi shi ne daidai abuwa yace a walakin kauri daidai mutane na idan kana gobi jayin a kauri in kuke sabani akan wani abu ko da yadda suke da ni sai a zo guri na ba a kamfi bai nan ni kuma zai mutu ko kana zai kilal fa ni sai ya samu duka bangarorin guda biyu kowa ya yarda da hukuncin da shi ne ke ce mu wato abu haka baban hukunci saboda duk inda ake rigima aka je gurin da to zai rawar rigima ya fi rawar rigima kala sai annabi ya ce ma ahsana hada ma dalla da wannan yayi kyau sun ba kana sai ce ma lan ka minal walad annabi ya ce amma ba ka da kani kun ji ne ce ni turai ibn abdullahi wa muslim banu hani yace a a ina da ta turai da abdullahi da muslim ta'ayan hali kana sai ce ba man akbaru cikin duwaye babba duba annabi ya iya koyarwa kun ce kurai sai nake kurai ne babba shi annabi yake to fa an ce abu kurai da dai yanzu na ka abu kurai ba abu hakan ba in kire wancan da zai bada wata ma'ana an gane wada alahu wa wad waladi da annabi ya ba addu'a shi da yayin shi Allah ya barkace ku gaba daya shi ke ba ni dai wata ya annabi sallallahu alaihi wasallam qauman yusabuna rajulan minhum abdul hajar bayan nan kuma annaba dai za su zama da yake tun da mutane ne da yawa suka zo sai yake suna gaya wani mutum daga cikin su suna cewa Abdul Hajar bawan wa dubi bayan nabi sallallahu alaihi wasallam masmuka annabi ya kira shi yake zo ya bada wai da Abdul Hajar sun ku ake ce ba yace kai ba Allah ya sunan ka kale shi Abdul Hajar yace bawan dubi kana lafiya annabi ya an ta Abdullahi da gidan sunan ka Abdullahi ba a yanka rago ban za a san da suna rage sun ka jide ma ba sai ka ce kira ka kawai ta tashi da kaza ta koma shi ke ba wani rago da za a yi ta dai kai fama da mutanen da suka san ta shi ne kawai kare kurai sai kurai ya ce wa inna hali'an lamma hadara ruju'uhu ila biladi shi hali lokacin da wato ya yi nufin dawowa zuwa ga garinsa a dan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbirni bi ayyi shay'in yujibu lil janna sai ya zo yake ya zo gura annabi alaihi salatu wasallam ya ya rasulullah ba ni labarin wani abu da zai ci wajen da mu shiga aljanna kana sai annabi ya ce alaika bi husnil kala in dai abin da zai wajen da ma shiga aljanna ne na wuri ka da kyautata magana iya magana magana mai daɗi ai cewa alkalin su tsayi ba su fara ko to magana mai daɗi yana ta a shiga aljanna قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم magana mai daɗi ya ma ba a baka kuɗi mutum zai gaya ma magana mai daɗi mai shiga ne to sai yace wa mazlu ta'am da raba abinci shi ne da da ba ku wannan mai kudin da aka wada yanzu ke da wannan sunan da ba cewa ya kawo kirela guda na shinkafa ko bai dawo dubu ɗaya da biyu a yawa wani Allah ya aiko ka san wato zai rage a neman addu'a wallahi zai dade irin mutanen nan ne da la uridu minkum jazaa'an wala shukura bai je gidan rediyo ya faɗa ba ba ya bidigar inda rai ko wani abu ko kaza ko kaza ya ce ya yi kaza kawai iya wannan da yayi tafiyar kamar da wani abu kadin na ga ya faɗa ne a cewa masallacin su na malamin mu da sun amfani Ismail cewa wani ba Allah ya zo kawai ya canza kafin amma da waye gaba ɗayan su ya sa ta rufe akwai irin wayannan laduri da suke da za a waye amma wani da zai zo ya ce sai kun kira ya ce kun kira yan jarida ya kun kira su isa in Allah ya hore duk Allah in Allah ya hore masu da abu Allah ya ce mutum kana da hali kana da kuɗi da yarda ka kawai wanda ya ga dama ya zo ya ce maka yake wanda ake gaya mana cewa zai da suka yi zuwa a garin duk shekarun baya ba tun na yake wani abu wani malamin yake gaya mana yake ya zo gurin sauka ya musu alkawari sun yi zuwa ya arba'in bai ba da kuɗin ba gaban jama'a su ne arba'in dan ƙarshe yake to sai an kira ɗan jarida lokacin ya yi gidan rediyon kano ne kawai yake sai an kirawo sai da aka kira yan jarida wajen ne bayani to ya ba da kula kula kula shi da ni a dokata a makaranta ta ba da alƙawari ba dan da muke ka'ida ma za mu ce ba ma neman taimako in ka ba mu ruwanka ba ma za ka zo ka haɗa mu da jama'a ba mu dan jarida su ce da ba ku ne ka ba ma wannan wallahi in ka zo da ya matsala ku ce ba mu da matsala ko ɗaya mutane suna mamaki wannan shine kiman mu matsaloli na zo na karanto matsaloli gaba ɗaya kaf matsaloli nake matsalar makarantar mu kawai makara da kwanci iyaye su ta ga yayin su je ne mara makara sai wani suka fara magana wai ya wai haka nake shi Allah ya ji kawai matsalar mu ina ruwa da su ba da shi ba muna zaune lafiya ba wanda yake zuwa ya ce mana Allah ba ma san ciwon kai ba ma san wannan yan kunji kunjin su lafiya to wannan shi to sai ce irin wayannan abubuwan in Allah ya taimake ki ka dauko kai abu ne mai wahala ki amma Allah in ka dora ka dage a kai ko yana da dadi to da zaka zama dukura ba wanda zai zo ya rika baka doka ya ce ai kaza to wani ne yake ce ai dole ko mutum ki ce kaza kaza kaza ya ta baka kira ya yi da ya dawo nan sabon ba ke in ko su to shi za harkar wajibi ne da awa ya zama independent ya nemi na kansa Allah in ko ba ka ba za ka yi in wulatin Allah ya kare mu to wannan shi ne to sai yace kana jurai mun biya wa bazul ta'am da kuma wato bazul ta'am shi ne raba abinci to na ga babin da za mu tsaya a ciki shi ne babin nan dan na lokacin yayi babu na ɗari uku da hamsin da hudu babu kanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajibu wata ismul hasan babu da yake magana akan cewa annabi alaihi salatu wasallam kyakkyawan suna yana burki yana burki annabi alaihi salatu wasallam kyakkyawan suna yana burki annabi yana so ya ana faɗa kyakkyawan suna da mutum حدثنا محمد بن المثنى حدثنا نعم سليم ابن قتيبة قال حدثنا حمد بن وكيل بن أبي حجر ابن أبي حجر ابن حبان يا كاو جا cikin sika nasa قال يجي حدثني عني babba na shine wata wata ila da ke sunan Abdullahi ibn Abi Hajar yana da kan uwa wanda shi ma sunan Abdurrahman ibn Abi Hajar yana da wannan yana ruwaya daga Abu Hurairah shi wannan ne na mu je zuwa to sai ce kana kana nabi sallallahu alaihi wa sallam man yasuqu ibda rahabi annabi alaihi wasallam ya ce wa zai koro mana wannan dabbobi wa zai kora mana waɗannan dabbobin nawa za a kora dabbobi ne a gaba da su wasu malamai suka ce a lokacin hudaybiya lokacin yakin hudaybiya kuma hudaybiya kai to kaga an tafi da dabbobi an tsararu to sai annabi ya ce wa zai kula da su ya kada mana su annabi ya tambaya au kana man ya fudu ibn al-hadi ko kuma zai fitar mana da dabbobin nan namu rakuman nan namu kana rajulun ana sai wani mutum ya ce gani fa kana fasmu ka sai annabi ya ce to ya sunanka kana fulan sai ya ce sunana wani kana sai annabi ya ce idris zauna na ji to zauna bai yi ba ke duk makana akar kama akar sai wani ya kuma bi cewa fa kana ya ce masmuka ya sunanka fa kana fulan ya ce ni ma sunana wani fa kana idris da annabi ce kai ma zauna sun makama akar sai na uku ya miƙe makani ya ce masu muka annabi ya ce ya sunan ka kala najiya wane ne kai ba za ku ji ma'anar shi ya yi kai shi ce najiya me ma'anar wato najiya me ma'anar da hausa a me tseratarwa ai a kan kansa asalin sunansa sunansa zakwan da kowar sunansa haka ya zo a wani kamar yadda ya zo a wato cewa Najiya ibn Sunduk al-Aslami sunansa wasu kuma suka ce sunansa da kowar sai annabi ya sanya masa suna Najiya saboda abin da ya za ka sanya masa wannan sunan saboda ya kubuta ni da gawa Quraishawa sai ibn Jamin Quraish saboda ya kubuta da Quraishawa ya rasu a Madina a lokacin kilafa ta Sayyidina Muawiya Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya. To shi ne lokacin da za a yi tafiya da wannan shi ya zo da kansa wato yake cewa ya rasu lalla a bani da gogon nan isar da su har inda ake so a kai har can annabi ya tambaye shi ya ce ya za ka yi ka kai shi ya ce cikin kwarurruka zan na san hanyar da zan yi kuma da aka bashi haka sai da ya kai wannan wato matakin ya kwantar da wannan dabbobi shi aka sanya mai suna da najiya kana da yake an jalaha annabi na jin wannan sunan najiya mai tseratarwa kyakkyawan fata kenan ko albalul hasan kyakkyawan fata kenan cewa kai rubarin abu da sunan abu a fahimta yawwa to sai ce tsari yake an jala a fasuha a tunda sunan ka mai tseratarwa lokaci to lokaci kora su kai kan za ka iya wato an kwatanta da sunan ka an yi da kyawun ba da yadda kake mai tseratarwa Allah zai baka damar tseratar da dabbobin to shi ne na biya wannan shi ne dai a dunkule ina ga sai mu ga akan babu sur'atu fil maki babin da zai magana akan wato yin sauri wajen tafiya yin tarihi da kuma wasu sunayen da hanyar da ya gaba ba ta fi mai zuwa da ta da rawar da kuma ayi Allah ya wanda ya nasa wanda muka yi kuskure Allah ya kuka cikin sarki ya yaje mana muna da kowane jini da sunayen da kyawawa tsohon jama'a ku ka Allah ya ko ka yi kuma sai akar mu Allah ya zo sai lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ke gawa ne mamota Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ke gawa